الحمد لله الحمد لله الكريم المنان واسع العطاء وجزيل الإحسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الثقلين الإنس والجان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي البر والإحسان أما بعد واتقوا الله أيها المسلمون فاعلموا أن الله تعالى جعل الشهور والأعوام والليالي والأيام مواقيت للأعمال فاللبيب يتحرى الفضائل والدرجات طلبا للقرب ومضاعفة الحسنات فطوبى لمن تفطن وتنبه وعمل بالطاعات أيها المسلمون قرب عليكم شهر ختم به الأشهر المعلومات وهي شوال وذو القعدة وعشر ذو الحجة الحج أشهر معلومات وشهر الحج عباد الله من الأشهر الحرم التي يحب أن تعمر بطاعة الله ويشكر على مننه سبحانه ويحذر من الظلمات في ويحذر من الظلم فيها والقتال كما قال تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم أيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا على الإطلاق فعن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر رواه البزار وصححه الألباني وقد أقسم الله بها في كتابه فقال تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر وهي من جملة الأربعين التي وعد الله لموسى عليه السلام كما قال تعالى وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة والعمل في هذه الأيام محبب إلى رب الأنام فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني الأيام الأشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع منه بشيء رواه البخاري وأبو داود والترمذي الغنيمة الغنيمة بانتهاز الفرصة في هذه الأيام العظيمة فما منها عوض وما لها قيمة المبادرة المبادرة بالعمل العجل العجل قبل هجوم الأجل قبل أن يندم المفرط على ما فعل قبل أن يحول الموت بين المؤمل وبلوغ العمل أيها المسلمون فأكثروا فيهن من الطاعات والابتهال دعاء دعاء وذكر وصيام وصدقات ومواساة الأصدقاء والفقراء أداء الحج فيها وصلاة العيد من أجل القربات الهدي والأضحية في هذه الأيام من أفضل الحسنات تقربوا بها مخلصين له الدين ومتبعين لسنة خير الأنام فصل لربك وانحر وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد رواه الإمام أحمد وروى الإمام أبو داود والنسائي عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسعا من ذي الحجة وفي رواية عند النسائي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر مع ما رواه مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط فأجاب الإمام أحمد بجوابين بأن حفصة أثبتت والمثبت مقدم على المنفي أو أرادت أنه لم يسم العشر كاملا والله أعلم والأضحية واجب على المستطيع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية رواه أحمد وأبو داود وقال من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وصححهما الألباني ومن كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي رواه مسلم وغيره أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم lallai godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake shi ne mafi karamci mafi girman kyauta wanda ke ba da kyautansa ya kuma yaukaka kyautatawansa zuwa ga bayinsa ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya ina shaida lallai annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawan Allah ne ko manzon Allah ne wannan wanda Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi zuwa ga talikan mutane da aljannu tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa da sauran sahabbansa da waɗanda suka fi tafarkin su da kyautatawa har ya zuwa tashin alkiyama ya jama'a musulmi wannan kutuba ta mu ta yau juma'a yau muna 28 a kidayen Najeriya 29 a kidayen waɗansu ƙasashe na musulunci na duniya ga watan zulhijja a ga watan zulqa'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a yau tana da shekara 442 a kidayen miladiya yau ina tsammanin ko muna sha hudu ne namun ci kidayen a kidayen miladiya nawa yau muna tara ga watan bakwai shekara ta da ashirin ɗaya, wannan khutba za ta yi magana akan halin da al'umma take ciki a yau da wanda za ta samu kanta a ciki zuwa gobe ko jibi idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu a inda za a shiga wata kaka ta alkhairi domin mun sani cewa Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi shekaru da watanni ya zaɓi darare da yinnai su zama su ne bigire da bayi za su rika gabatar da aikace-aikacen alkhairi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ko a har kullum mai hankali yana kirdadan ina falala take ina darajoji suke wanda shari'ar musulunci ta zo da su yana neman me zan yi in kusanci Allah subhanahu wa ta'ala menene zan yi Allah subhanahu wa ta'ala ya ninninka mini lada don haka mai hankali dai shi ne wanda ya hankalta ya farka ya faɗaka ya miƙe kyawawan ayyuka a gaban da ake so a gabatar da kyawawan ayyuka babu shakka kamar yadda muka faɗi yau muna 28 ko 29 ga watan zulƙa'ada to da haka kenan muna iya cewa watan zulhijja ya doso mu gadan-gadan akwai yiwon gobe a ƙidayen waɗansu ƙasashe ko kuma ya zama jibi a ƙidayen Najeriya wato ainihin za a shiga kwanakin farko na watan zulhijja to wannan wata na zulhijja mu sani cewa shi ne wata da aka cika watanni sanannu da Allah subhanahu wata'ala ya yi magana a cikin alƙur'ani mai girma a kansu Allah yana cewa alhajju ashurun ma'alumat aikin hajji yana da watanni ne sanannu watannin nan sanannu shine watan shawwal da watan zulqa'ada da kuma watan zulhijja su ne watannin aikin haji sanannu kamar yadda alqur'ani mai girma ya kawo abinda ake nufi shine a ɗaya daga cikin waɗannan watanni kana iya shirya tafiyan ka zuwa aikin haji idan ka je makka idan za ka yi tamattu'i ne idan ka je kai ɗawafi a watan shawwal ko a watan zulqa'ada ko a farkon watan zulhijja kai dawafi kai sa'ayi ka je kai aski to zaka cire kayanka na aikin umara zaka zauna a garin maka kana tsinkayen zuwan takwas ga watan zulhijja wanda za a fara hada-hada na aikin haji to wannan shine ma'anan watannin aikin haji ba ana nufin za a yi yin aikin haji a watan shawwal ko a watan zulqa'ada ba to watan zulhijja shine wata na uku da aka cika waɗannan al-ashurul hajj ashurul hajj watanni na aikin haji kamar da alkur'ani mai girma ya kawo to shi watan hajji shi ne ainihin watan zulhijja wanda ana so a rayar da shi wannan wata musamman kwanaki goma farkonsa da yawaita da'a zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da yawan godiya akan ni'imomin Allah subhanahu wata'ala ana kuma so a ƙara taka tsantsan daga dukkan wani zalunci daga yin yaƙe-yaƙe da zubar da jini a cikinsu sama da yadda ake taka tsantsan da zubar da jini a waɗansu watanni waɗanda yake ba watannin nan masu alfarma ba Allah subhanahu wata'ala yana cewa inna iddata shuhuri inda Allah lallai ƙididdigan watanni a wurin Allah isna ashara shaharan watanni ne guda goma sha biyu fi kitabin lahi haka nan yake a cikin littafin Allah subhanahu wata'ala yau makhalar as-samawati wal ard tun ranar da Allah subhanahu wata'ala halicci sammai da kasai haka nan ya tsara watanni guda goma sha biyu su ne watannin da ya yadda da su a cikin littafinsa min ha arba'atun hurum a cikin waɗannan watanni guda goma sha biyu akwai watanni guda hudu suna da alfarma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce zalika dinul qayyim wannan shine addini na gaskiya tsayayyen addini fala tazlimu fihinna anfusakum da ka kada ku zalunci kawunanku a cikin waɗannan watanni guda goma sha biyu ga baki ɗaya musamman waɗannan watanni guda hudu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin hadifi yana faɗin cewa mafifitan kwanaki a wurin Allah ga baki ɗaya daga cikin kwanakin duniya su ne kwanakin goman farko na watan bilhijja kamar yadda al'imamul bazar ya rawaito wannan hadifi mahimmancin waɗannan kwanaki goma na farkon watan zilhijja har sai da Allah subhanahu wataala yayin rantsuwa da su a cikin alqur'ani mai girma Allah subhanahu wataala yake cewa walayalin ashir yace ina rantsuwa da darare guda goma manya manyan malaman tafsiri tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da tabi'ai da sauran manya manyan malamai kamar irin su Abdullahi dan Abbas da ɗalibinsa Mujahid bin Jabar da waɗansu manya manya daga cikin tabi'ai da tabi'u tabi'in da malaman tafsiri da malaman musulunci sun tafi akan cewa wa layalin ashir Allah yana rantsuwa ne da kwanaki goma farkon watan Zulhijja din dai a nuna maka irin mahimmancin da suke da shi a wurin Allah subhanahu wataala har gashi Allah na rantsuwa da su sannan waɗannan kwanaki goma su ne cikamakon kwanakin da Allah subhanahu wata'ala ya ɗau alkawari ga annabi Musa ya ba shi dama cewa idan ya cika su da ibada to ya zo za su gana da Allah subhanahu wata'ala domin annabi Musa ya nemi munajati da Allah sai Allah subhanahu wata'ala ya ba shi wani aiki cikin kwanaki talatin daga cikin aikace-aikacen da Allah ya ba shi shine azumi to lokacin da annabi Musa cika sha'o'innan kwanaki talatin na watan zulqa'ada ya nufin zai je ya gana da Allah subhanahu wata'ala sai Allah sai ya aswaki domin yana kyaman ya je gana da Allah subhanahu wata'ala a samu wani abu na fitowa daga bakin shi wanda yake ba mai daɗi ba to wannan aswaki da ya sai Allah subhanahu wata'ala ya ƙara mishi kwana goma ya ce ka je ka ƙara kwanaki goma to waɗannan kwanaki goma su ne kwanaki watan kwanakin farko na watan zulhijja duk dai a nuna maka irin mahimmancin da suke da shi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala da haka kyawawan ayyuka a cikin waɗannan kwanaki na goma farkon watan zulhijja wato suna da soyuwa a wurin mahalicci Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya zo a cikin hadisan sayyidina abdullahi dan abbasin yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa babu waɗansu kwanaki ma min ayyamin babu waɗansu kwanaki al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah wanda kyawawan ayyuka a cikinsu ya fi soyuwa zuwa ga Allah min hazihil ayyam fiye da yawaita aikin alkhairi a cikin waɗannan kwanaki yana nufin kwanaki goma na farkon watan zulhijja sahabbai suka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama walil jihadu fi sabilillah ya manzon Allah koda ko jihadi ne a tafarkin Allah saboda sun san irin darajoji da falaloli da duk wanda ya fita jihadi yake samu a wurin Allah subhanahu wataala cikin falalolin masu jihadi cewa jininka na farko da zai fita daga jikinka to gabaki ɗaya laifin da ka taɓa yi a duniya Allah ya yafe maka cikin falalolin jihadi fi sabilillahi duk wanda ya mutu a jihadi shi ko tambayan kabari ma ba a masa ko tambayan kabari ba yi da shi hakanan tashin hankalin ranar tashin alkiyama ma Allah ya amintar da shi sannan Allah subhanahu wataala zai bashi aljannan firdausi ya bashi waɗansu matan aljanna wanda yake da hannun Allah ya halicce su ba da kun fai kun ba wato ko a cikin hurun in su ma waɗansu hurun in ɗin ne Allah subhanahu wata'ala zai aurar mishi da su sannan za a ba shi ceton mutum goma a cikin zura'ansu wanda da can duka ‘yan wuta ne amma Allah zai ce na yadda na baka ceton mutum goma ka ceci da wane da wane da wane wanda da can baicin wannan ceton nasu to ‘yan wuta ne to duka dai waɗannan na daga cikin falalolin masu jihadi fi sabilillahi to da sahabbai suka ji cewa aikin alkhairi a kwanaki goma farkon watan zulhijja ya fi komi falala sai suka ce har da jihadi annabi ya ce eh har da jihadin a tafarkin Allah wanda zai kamo wanda ya kyawun ayyuka a kwanaki goma watan zulhijja sai dai mutumin da ya fita jihadi da karan kansa ya kuma tattara dukiyarsa gabaki ɗaya ƙwanshi da ƙwarƙwatansa ya tattara fita jihadi da shi bai bar motar shi a gida ba bai bar gidan shi ba bai bar tufafin shi ba komi ya tarkata ya saida ya kama hanyar jihadi da shi to wanda ya fita wannan dukiyan bata dawo ba shi kuma aka kashe shi a wurin yaƙi to irin wannan zaka iya gwama darajar shi da wanda ya kyawun ayyuka a cikin waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja shi yasa jama'a mu ribaci wannan ganima irin wannan ganiman ba ta da abin da ya kama da ita cikin kyawawan ayyuka irin wannan daman ba ta da makamanci a cikin aikace-aikacen alkhairi da haka musahimma mai aiki mai kyau tun kafin lokacin da kuma nadama za ta zake mana mai aiki mai kyau tun kafin lokacin da mutuwa za ta shiga tsakankaninmu da kyawun ayyuka sai dai kai ta buri a lokacin da kuma burin nan ba zai amfane ka da komi ba da haka ya'yan uwana musulmi mu yawaita a cikin waɗannan kwanaki mu yawaita aikace-aikacen ɗa'a da ƙasƙantar da kanmu ga Allah mu yawaita addu'o'i na neman alkhairan duniya da na lahira ga munan dai muna da bukatuwa a duniya muna da bukatuwa a lahira mu jajirce gurin addu'a zuwa ga Allah subhanahu wata'ala mun san halin da muke ciki a wannan ƙasa tamu fitintunu da zubar da jini da salwantan dukiya da fifita fifitan shugabanni akan talakawa da gurɓacewan halaye da ɗabi'u na talakawa da shugabannin gabaki ɗaya mun san matsaloli waɗanda suka tabaibaye Najeriya suka tabaibaye al'umman musulmi a keɓe to mu matsa ma Allah mu dage mu godo da Allah subhanahu wata'ala mu matsa da roƙon Allah subhanahu wata'ala akan Allah ya yaye mana waɗannan abubuwa ya kuma saukar mana da rahama da falala ya yaye mana halin da muke ciki na kunci da yunwa da kakanikaye da tsadan al'amura da tsadar rayuwa to duk mu mai da hankali ga Allah subhanahu wata'ala a waɗannan kwanaki mu yawaita ambatan Allah subhanahu wata'ala kamar yadda wani hadisi manzon Allah yake cewa a waɗannan kwanaki babu kwanakin da Allah ke son aikin alkhairi aikin alkhairi ke da girma a wurin Allah kamansu sai annabi ya ce ku yawaita kabbarbari ku yawaita tahmidi alhamdulillah ku yawaita tasbihi subhanallah da sauran dangogin ambatan Allah subhanahu wataala da haka ko kana tafiya a ƙasa ko kana tafiya a babur ko a mota ko a keke ko kana gona ko kina kici ko kina menene duk aikin da kake yi to ka rika ambatan Allah subhanahu wata'ala wannan zai jawo maka daraja a wurin Allah sannan mu yawaita azumi a waɗannan kwanaki domin akwai hadisai da suka zo a cikin sunan na al-Imam nasai da sunan na al-Imam Ahmad da waɗansu daga cikin littattafan hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan azumci kwanaki tara na farkon watan Zulhijja dinnan a kwana na goma ne sai ya rike baki sai an dawo daga sallan idi sannan ya karya azuminsa da abin layyansa don haka sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar da wannan hadisai na na hafsatu da waɗansu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da haka riko da wannan sunna tana da muhimmanci duk da kasancewar na na aisha ita kuma ta ce ban taɓa ganin annabi na azumtan waɗannan kwanaki guda goma ba al'imamu ahmad bin hanbal da yake ba da amsan wannan hadisai guda biyu na na hafsatu ta tabbatar na na aisha ta ce bata gani ba sai yake cewa to a ƙa'ida dama wanda ya tabbatar da abu shi ake ɗaukan maganarsa fiye da wanda ya kore domin wanda ya tabbatar ya nuna yana da wani ilimi ƙari akan ilimin wancan da bai sani ba don haka ko dai ya kasance na na aisha ita bata san haka ba tunda manzan allah yana da mataye da yawa kila an fita daga ɗakinta kafin a dawo ɗakinta an ci an cinye kwanakin gabaki ɗaya ko kuma sai waɗansu daga ciki ita ta ga kawai kila litini ne ko alhamis ita bata ga sauran kwanakin ba lokacin da ake ɗakinta litini ko alhamis ko abin da ya kama da haka ko kuma ya zamto ita tana nufin annabi bai azumci kwanaki goma nan ba bai kore ya azumci tara ba kila tana son ta kore cewa ne ranar sallah ba azumi ake yi ba ranar sallah ana kama baki ne ala ayi hal dai ya tabbata a cikin shirin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yawaita azumi a waɗannan kwanaki idan ba za ka iya kwanaki taran duka ba abinda Allah ya baka iko biyar ne shida ne bakwai ne litini da alamis ɗin kwanakin ne kar dai waɗannan kwanaki su zo su fita baka kusanci Allah subhanahu wataala ta hanyar yin azumi ba sannan mu sadar da ƴan uwanmu wurin taimakekeniya da sadakoki mu sadar da talakawa mu sadar da aminanmu akwai kyauta da sadakan da ake yi na amintaka wannan ba ana batun kuma talaka ne ko ba talaka bane wannan ta soyayya ce wane masoyina ne ko wane masoyin mahaifina ne ko masoyin masoyiyan mahaifiyata ce da haka sai a yi mishi kyauta saboda wannan waɗansu ana musu kyauta ne saboda alfarmansu da darajarsu a cikin al'umma wane malaminmu ne sai a yi mishi kyauta ko a yi sadaka gare shi saboda wannan wane kaza ne saboda alfarma wane dattijo ne ana yin kyaututtuka saboda irin wannan to don haka mu sadar da ƴan uwanmu musulmi mu sadaukar da dukiyarmu zuwa gare su mu kyautar da dukiyarmu zuwa gare su mu kuma sani fa cewa yin aikin hajji a waɗannan kwanaki to abu ne fa mai kima kwarai da gaske haka nan yin sallar idi a waɗannan kwanaki goma da za mu shiga shi ma abu ne mai kima wanda Allah ya bashi iko sai ya je ya sauke aikin hajji a waɗannan kwanaki wanda Allah bai ba shi iko ba to ya je ya sallan idi tare da liman a masallaci yana daga cikin manya-manyan abubuwan kusantan Allah sannan mu sani cewa yin hadaya ga wanda ya tafi aikin haji ko kuma yin layya ga wanda ke zaune a gida to yana daga cikin abubuwa masu karamci abubuwa na alkhairi da aka mu zubar da jini fi sabilillahi muna masu neman yardan Allah muna masu bin tafarkin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama domin Allah ya bada umarnin yin haka yace fa salli li rabbika wanhar kai salla ga Allah mahaliccinka haka nan zaka yi yanka ga Allah mahaliccinka kamar yadda ka san salla kana yin ta ne ga Allah kadai to haka nan yanka ma ga Allah kadai zaka yi ta a wata ayan Allah yana cewa qul inna salati ka gaya musu lallai sallata wa nusuki da yanke-yanke na wa mahayaya da rayuwa ta ma gabaki ɗaya yadda nake gudanar da rayuwa a siyasa ta a mulki na a shugabanci na a zamantakewa na da makwabtaka na a auratayya na da kasuwanci na da duk wani abin da ke da alaka da rayuwanka wa mamati da mutuwa ta ma gabaki daya lillahi na Allah ne lillahi rabbil alamin na Allah ne ubangijin talikai gabaki daya la sharika lahu Allah bai tarayya da kowa a cikin su ba wa bi zalika umirtu wa ana awwalul muslimin wannan shine aka bani umarni kuma ni ne farkon mai miƙa wuya ga alqur'ani mai girma ya kawo wannan yana isar da ainihin harshen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka ya jama'a mu fa zage damtse mu yi da gaske a cikin waɗannan kwanaki mu sani cewa cikin manya-manyan ayyuka na alkhairi kamar yadda muka kawo akwai zubar da jini da yin layya waɗansu daga cikin malaman musulunci ma sun tafi akan cewa duk wanda Allah ya bashi iko yana da halin da zai yi layya to wajibi ne ya layya sun kafa hujja da hadisin da al-Imam Ahmad da al'imam da al'imamu abu dawo da suka ruwaito manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ya ayyuhan nasu ya ku taron mutane inna ala ahli kulle baitin fi kulle amin udhiya ku sani cewa tilas ne kowane gidan musulmi su yi layya a duk shekara sau ɗaya wato idan dai Allah ya sa akwai wanda ke da halin yin layya a gida to wajibi ne layya wani hadisin ma wanda al'imamu Ahmad da al'imamu Ibn Majah da hakim suka ruwaito, manzan Allah ce duk wanda ke da halin yin layya, ya ƙi yin layya, to ba ma yi da amfani ya zo sallan idi. Ba ma shi da amfani ya zo sallan idi. Wato abin da ake ce an maka gatse, an maka kora da hali, cewa in dai baka yi layya ba, to shi kenan kan ma ka zo sallan idi, ba a da bukatun sallan idi taka. To don haka waɗansu daga cikin malamai suke cewa lallai lallai yin layya ga mihali wajibi ne to an tambayi shekul islam ibn taimiyya mutumin da ba shi da kuɗi a hannu amma yana sa ran in aka yi albashi kuɗi ya shigo hannunsa yaya ya iya cin bashi shekul islam ibn taimiyya ce kwarai da gaske zai iya zuwa ya ci bashi ya layya idan an samu albashi ko kuma idan ya samu yalwa ya biya ko kuma mutumin ma da ake bin shi bashin to yanzu ga kuɗi a hannu ka biya bashi ne ko kai layya shekul islam ibn taimiyya ce matukar dai ka san gobe ko jibi ko wata mai zuwa zaka iya samun kuɗin da zaka biya bashin da ake bin ka to kai haƙuri da biyan bashin musamman in ba yarjejeniya da alƙawarin zaka biya bane yanzu yanzu to kai haƙuri ka je ka sai ragon layya kai layyan daga baya ka je ka biya wannan bashin haka shekul islam ibn taimiyya ya ba da fatawa a cikin majmu'ul fatawa sannan kuma sannan kuma mu sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da duk wanda ya san yana da halin da zai layya ko dai yana da ragon a ƙasa ko yana da kuɗin a ƙasa ko kuma ya san dama can duk shekara ana yin mishi layya kila dattijiya ce ko wani dattijo ko wani uba ko wani kaka ko wani kawu ya san dama ana yin masa layya kuma alama bata nuna cewa wannan shekaran ba za a yi masa ba to da zaran watan zulhijja ya shiga haramun ne ya yanke kumbansa haramun ne ya aski haramun ne ya cire duk wata gashi da ke cikin jikinsa wannan hadisi ne wanda al'imamu muslim da abu dawud da tirmidhi da nasa'i suka rawaito amma a daidai wannan gaban kar ku manta akwai 'yan karan tsaye ga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suke musun wannan hadisi duk da kasancewar gashi a cikin sahihu muslim hujjansu shine wani malami na musulunci bai san wannan hadisin ba to tun da wannan malamin bai san hadisin ba su kuma ba za su yi aiki da hadisin ba suna neman su mai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rika raka malamai ba malamai ne za su rika raka annabi sallallahu alaihi wasallama ba to irin waɗannan mutane waɗanda suke ganin hadisan annabi ma za a kai su bola a zubar da su to a shararan mutane ne shedanun mutane ne kada ku saurare su in kun saurare su kar ku yi aiki da abin da suke faɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga baka mafita tun a farkon al'amari ya ce wanda ya rayu daga cikinku zai ga saɓani da yawa amma mafita akan wannan fa'alaikun bi sunnati ko sunnatin kwalafa'in rashidina ya ce ku yi riƙo ku ƙanƙame sunnata da sunnan khalifofina guda hudu ya ce ku yi watsi da irin waɗannan ƙirƙirarren al'amuran da bidiyoyin da ake ƙirƙirowa da ka bi manzan Allah da ka bi wani malami mai san rai a garinku yanzu yanzu ga shi kana ganin shi kana gane irin sarransa ai gara ka kama tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama kana da tabbas ka san inda zai kai ka amma wannan kama kamen sai dai ya kai mutum zuwa gidan wuta Allah ka tsamar da mu daga azaban gidan wuta a ƙarshe mu sani cewa cikin ƙofofin alkhairi shine ga duk wanda Allah ya hore masa ya ba su iko ya layya to ya sani cewa fa jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna tana nan tana neman fatun wannan layya kamar yadda aka saba a shekarun baya akwai rasiɗai da ake badawa wanda ya kawo fatun layyansa za a ba shi rasiɗi wanda bai samu daman yin layyan ba ko ma da ya yi layyan zai kuma hada da wani abu na sadaka na kiman wannan zai yi ga iyayensa ya zama sadakatun jariya ya zama wakafi ga iyayensa to duk wanda Allah ya ba shi hali ya kawo fatun layyansa baya ga fatun layya ya ƙara da wani abu na dukiya wanda bai samu duka biyun ba to ya ɗaya daga ciki ko dai ka ba da fatun layyan ko kuma in ba ka da shi ka ba da ainihin ƙiman da ke wato wakiltar wannan fatun layyan duk yana daga cikin abubuwa na alkhairi a cikin waɗannan kwanaki da haka Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu ya sa muna da rabo mai gwaɗi a cikin waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja ya Allah dukkan kasalan da zai shiga tsakankaninmu da kusanta zuwa gare ka ya Allah duka gandan jikin da zai shiga tsakankaninmu zuwa gare ka dukkan shaidani na mutum ko na aljini da zai shiga kusantanmu zuwa gare ka ya Allah ka shiga tsakankaninmu da shi Allah ka tabbatar da daga-daganmu akan gaskiya Allah ka rayar da mu akan shari'a Allahumma inna ala zikiri wa shukrik wa husni ibadatik Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala ta'atik اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن اللهم عليك ببوكو هرام اللهم عليك ببوكو هرام اللهم عليك بكدنافس اللهم عليك بإنفومات اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم فرق جمعهم اللهم فرق جمعهم اللهم فرق جمعهم اللهم اجعل سلاحهم عليهم واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا رب العالمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك